يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إمام البخاري رحمه الله باب قراءة الفاتحة الكتاب على الجنازة قراءة باب الصلاة على الشهيد
آه آه هكا بني آه هكا بني متزين لذا تاشي وسلكي وقال الحسن كوب هكذا هذا لا يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب أنا كرنتا ما يارو كرمي فاتحة ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وزخرا لا إساء اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا Allah ka sanya su riganye ne daga batuwa da lada don mi shi bai da bai da laifin da za a ce Allah maghfir lahu warhamu wa fa'an wa abi wa akrim nuzulahu a in ka kara kana iya ka kara wa qih azab al-qabr in fitnatil qabr wa azab al-qabr amma babu wani abun da za a yi قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال يتي صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما ناي صلى بايان عبد الله بن عباس يدا لا تبت مسو وحدثنا يبام الاباري محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله بن عوف قال يتي صليت خلف ابن عباس اي صلى بايان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جنازه akan sallar jana'iza fa qara'a bifatihatil kitab qala yace li ta'lamu annaha sunna dan kusancewa sunna ce ya bayyana ba laifi mai karatun jana'iza ya bayyana kana iya jiyar da mutane dan ma su ƙara gane me ake karanta domin sallar jana'iza yanzu kowa yin ta shi kai kamar sallar azhar la'asar ce kowa yin ta kai amma in ba ajamiyar sallah kenan ba ajamiyar sallah kowa yi limanci shi kai amma in sallar bayananniya ce ba ka yadda za ka yadda wannan sallah za zamo gwanin kwanci kowa iya tun ta shiga to ba ka ba sa abin da kake faɗa ba ba ma as-salatu ala qabri ba'da ma yudfan sallah akan kabari bayan an binne mutum ai sallah akan kabarinsa قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثني قال سليمان بن شيباني قال يتي سمعت الشعبي قال يتي أخبرني من مر وند يوتي مع النبي تارد النبي صلى الله عليه وسلم يبل لاباري على قبر منبوذ أكن قبر يارو وند أنك جيفر منبوذ كو درس الماضي من كرنتاش ko dai kabari wanda a gehe ga mutane wanda ba kula da shi ba ko dai almutabadir fi dhihni yaron da anka jefar dan ba a san dangantakar shi ba fa ata fa ammahum sai limance su wa sallau khalfahu sai sallah baya ga sun kai sallah baya gare shi kaga nan inda salafi ne sai ce ya zan yi sallah ga wanda ban san shi ba to musulunci bai zaka neman sai ka san kowa ne ne ba ka dai gagawa in ta kware ce wallahi alhamdulillah ba ta kware ba ce to yana cutar da kai yanzu in ka je akwai wasu mutane sun ka je wurin mar wurin sallah ba su yin sallah sai wanda sun ka sani dalilin irin su irin waɗanda ga ganin masallaci su ce ba su sallah bayan liman sai sun san kowane iri ne kai an san kowane iri kake a ja jama'a mu wa ya san irin kalam wa ya sa abin da mutum yake yi sai Allah da yi shi ka garkasa al-aslu fil insan as-salah wal adala duk wanda ya ce in ya ga sallah sai ya tsaya ya san kowa ne ne liman ya wahala ya wahala domin Allah bai umarce ka da wannan ba in ka yi sallah bayan mutunan kwarai walillahi alhamdu in ka yi sallah bayan mutunan kwarai kai kyautatuwa ka tana amfanin ka wala ya zurro ka shai qultu ni ce man haddathaka hadha ya aba amr qala ce ibnu abbas radiyallahu anhu sahabbai sun kasance in wani ba da labari suna tasabbuti التثبت في الأخبار ويباك ونن لاباري ba laifi ba ne idan mutum ya zo ya ce an ce kaza ka ce waye ci faɗa muna sammu lana rijalaku ai mana ba illa bane amma wani sai ya ga ta kamar yanzu in faɗi magana ku sai sai ya ga muku ba laifi bane ba lahani bane قال حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود أن أسود رجلا ونبج أمة أو امرأة قوة متشي ودتكي واتو تكانا يا كسنشي كو كانت تقم المسجد يقم المسجد كان يقم المسجد يا يا رنجاي دتا نمجني فمات سيموت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته النبي بيسموت والشباب fadakarahu za ta yomin sai annabi ya ce kai kun ga ma lokacin ya ɗauki lokaci annabi ya ce kai wai wadan nan ina shike wa kala sai ce ma fa'ala zalikal insan mi wannan mutum ya aikata na bar ganin shi majalisin ga namu kalu ya ce mata ya rasulullah ya manzo Allah ai wannan mutumin ya mutu kala ya ce afala azantumuni shin me yasa ba ku sanar da ni ba wa kalu sun kace innahu kana kaza wa kaza wato qissatuhu sun ce kaza kaza ne ai kisa shi sun kamar sun sajjarar da al'amarinsa ba wani matsala bane qala yace fa haqqaru sha'nahu sun ka karantar da sun ka kaskantar da al'amari ne haqqaru sha'nahu fadulluni ala qabri eh mun bai ce ku nuna min kabarin sa kaga kaga hukunci akan zahiri ko sahaba hum alladhina haqqaru amrahu amma rasul ya alam anna hadha ar-rajul laysa bihayyin so da yawa muke haƙarar da mutum wurin Allah mutum ne mai daraja shi yasa ake cewa la tahqiran shakhsan minan nasi illahu waliyun ilahi alalamin fala tadri fazul qadri inda an-nas khafa an al-wara khama khufiyat an ilmihim laylatul qadr yanda an ka boye da laylatul qadr haka an ka boye na kwarai ba daga jiki bane ba ga bayani bane fata qabrahu fa salla alayhi annabi ya zo kabarinsa ya salla a kai duk lokacin da za ka yi hukunci ma mutane ga zahirinsu da zai sun baka mamaki wani wa in ya ƙoro ta su ma'ali wajen daɗin magana amma kuma walakin fi kalbihi gil wa hakan to da haka ba a hukunci ma mutane da zahiri ba a hukunci ma mutane da abin hawa ba a hukuncin mutane da gidan shiga wani yana nan ƙasa shike amma mutumin Allah ne wani yana nan bukka ruwa bukka ma bata samu batanti yake ciki mutumin Allah ne a kenan kada mu yarda muna hukuncin mutane akan zahiri muna bata abun babun almayyitu yasma'u khafqan ni'al mamaci yana jin bugawar takalmin masu rai khafqan ni'al bugun takalmi idan an ka binne shi an ka wuce قال حدثنا اياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد قال يتي وقال لي خليفة حدثنا ابن زري حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي العبد باوا اذا وضع في قبره اذا انك دوره cikin kabarinsa wato wulliya anka bashi baya wa dhahaba ashabuhu sai abukan sun ka tafi hatta innahu la yasma' qara'an alim yana jin kukan bugawar takalmin su atahu malakani ba da dadewa ba kuna ba da baya malaiku guda biyu za su zo fa aq'adahu su zaunar da shi fa yaqulani lahu su ce mishi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin me kake ce mishi wa yaqulu yace ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu na shaida cewa bawan Allah ne manzon sa wa yuqalu sai a ce unzur ila maqadika minan nar kalli mazauninka na wuta amma abdallaka Allahu bihi maqadan min aljanna kaga tagabun kenan a tagabun ai shine kowa yana da matsayi a cikin wuta yana da cikin aljanna idan kai aiki alkhairi sai a kai badalinka kafiri ka gane ko قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وتسنون مي su baki daya maq'adahu fayarahu ma jami'an sai gansu gaba daya ga maq'aduhu minan nar ga maq'aduhu minal janna wa amma al-kafiru aw al-munafiqu kafiri ko munafiki fa yaqulu la ajri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas na kasance ina faɗa abinda mutane suke faɗa wa yuqalu sai a ce la daraita wa la talaita ba karanta ba baka sani ba baka karanta ba thumma yudrabu bi mut- bi mutraqa sai a doke shi da wata guduma min hadidin ta karfe darbatan baina udunai kai nan ka san ko in an buga na ai shike fa yasihu sai hatan zai wata irin kururuwa yasma'u ha man yalihi duk waɗanda suke baya gare shi suna ji illa thaqalaini sai dai nauyaya guda biyu al-insu wal jinn su ma da sun ji da sun suma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa athqalaini ba sa ji domin mi domin wallahi da sun jiya da babu dan wuta walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi to inda za su ji meye fakima dan wani yanzu gashi muna nan ayakka da hadisinka da mutuwar da akai ba ta sa mun ka canza da komai ba to amma yau inda wani muna binne shi ya tashi yayi ihu su je yana kururuwa ko ka shiga makabarta ka ji ana kururuwa gobe insha Allah za ka kama hanyar masallaci da kyau to amma Allah ba zai yi haka ba Allah ba zai yi haka ba don Allah na da hikima hikima Allah ta sa haka domin inda an yi hakan nan babu dan wuta inda kuma babu dan wuta me dalili an ka halice ta Allah ya alƙawari nan sai sun samu nasu nan sai sun samu nasu kenan sai hakuri da abin da Allah ya yi babun man ahabba dafna fil ardi al muqaddasah wanda yaso abin ne shi a ƙasa tsarkakakkiya au nahawi ha ko makamancinta ba laifi idan garin ku kaga ba mutanen kware bane kace ina mutu ku binne ni wuri kaza ba laifi kamar yanda wannan mai kudin Najeriya yi wanda an ka binne baqi'a ba illa bane ba illa bane amma sai dai akwai abin da yake biyowa baya gare shi na illa jinkirin binne wannan wannan illa ce qala hadathna mahmud hadathna abd arrazzaq akhbarna ma'mar an ibn tawus ana abihi ana abi hurairah radiyallahu anhu qala ursila malakul maut ila musa alayhi assalam Allah ya aiko mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa falamma ja'ahu sakkahu lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo sai annabi Musa ya mare shi faraja ila rabbih sai mala'ikan mutuwa ya koma zuwa ga ubangijinsa kaga Allah mai iko ne ya nuna ma annabi Musa mala'ikan mutuwa kiri da kiri faqala sai ce arsaltani ila abdin la yuridu al-mauta ka aika ni zuwa ga wani bawa wanda bai son mutuwa faraddallahu alaihi ainahu sai Allah ya mayar mai da idanunsa kaga da yammare shi kenan sai da ido ya fita kasa Allah ya ambace shi yace abin gashi qawiyul amin matan ni uridu an hunki haka abin ga ya qalat ya abati sta'jir inna khayra man ista'jarta annabi Musa da ya dauki dutsen da mutane da yawa ga daukar shi to kaga dan ya mare ido ya hita ai mai sauki ne faqada alai kaga duka duka yana nuna cewa annabi Musa ba rago bane irje sai sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa koma fa qullahu yad'u yadahu ala matani thawrin ya dora hannunsa a dorun bayan dan bijini sa falahu bi kulli ma ghattat bihi yaduhu bi kulli sha'ratin sana kai ka duba ka ga ko ga yanzu ka aza hannunka ba irin na annabi Musa ba dan karamin hannun ga ka tafi mata ne taure an ka ce duk gashin da ka damka shekara guda shekara nawa kenan shekara nawa kake tsammani kala sai ce ay rabb thumma madha annabi Musa ya ce to in nayi haka sa'an nan mi kala ya ce thumma al-maut walau ishta thumma alfaini fala budda tasiru shikenan faƙala ya ce fal'ana annabi musa ya dawo ya ce ya ubangiji yanzu wasu alallaha an yi duniyahu min al'ardil muƙaddasa amma ya roƙi allah ya kusatar da shi zuwa ƙasa tsarkakekkiya ramyatu hajirin tsakanin shi da shigarta ko da da dai jifar dutse ne inda in ka jefa dutse zai tsaya kaga dai dutse jefa dutse daga nan zuwa katangar canci kala yace kala rasulullah kaga kenan mutum yana neman ya mutu a ƙasa mai kyau mutum yana fatar ya mutu a ƙasa mai kyau kamar yadda mutum yake fata in ya mutu kabarin shi ma a sanya shi kusan wani mutumin kirki ala rasulullah manzo Allah yace falau kuntu samma annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za zamo a can la araitukum qabrahu da na nuna muku kabarin annabi Musa ila janibi tariqi a gefe hanya inda al-kathif al-amr wurin wani tudu jan tudu na an ka binne annabi Musa a kasar banu Isra'ila kaga yake cewa a kusatar da shi zuwa kasar kirki kaga ai Allah ya ce udkhulul ardal muqaddasa ko madinatu ariha mutane sun ga ci qala rajulan min alladhina idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qaidu tunda ba ku shige ta kuna da rai ba in kun mutu ma ba za ku shige ta ba amma dai za a yi maka haka babun addafni bil layl abinna mutun da daddare ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلة الله تركي أبو بكر ددري أنك بنيش أن بن أبو بكر ددري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل النبي أيما ونمتن صلى بعدما دفن بليلة بايا أن بنيش ددري قام هو وأصحابه سيتاشي شيد سحبنسا وكان ya zamo sa'ala anhu ya tambayi ina wannan mutumin faqala sai yace man hadha wane ne wannan faqalu fulanu dufina albariha wane ne an ka binni jiya da daddare kaga mahallin shahid dufina albariha wa sallu alayhi sun kai sallah akan sa jama'a idan mutun ya mutu da daddare babu mahzur waɗannan sa'o'in kawai da an ka hana inda gurubi shamsu wa inda tulu'iha wa inda zahira su ɗaya ne an ka hana binnewa amma babu illan mutum ya mutu mu kai shi mu kabarta da daddare domin abin da yasa wasu malamai sun ka binnewa da daddare shine makhafata adamul qiyam bi haqqi to amma yanzu hadal mahdhur qad zala da ko hitila ya da babu yanzu kuma muna da komi ko da salula ga an kai sai abin da mutum in kwarai kuwa tun da su abin da ya sa ko na ayi alai salo abin da ya sa muke jinkiri gidan sanyi gare mu gidan sanyi gare mu wannan kaga kauye in kan lura suna tabbaka sunna asri'u bil janaza asri'u bil janaza su ma yanzu kauyukan da suke da wuta an musu marku sai kaga dai sai an aji amma al maghrud lokacin da mutun ya mutu shi ya kamata a je a kai shi babun bina'il masjid al qabr جينا مسلاتي أكن كبري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي لوكة عند النبي يرش اللافية صلى الله عليه وسلم ذكرت ذكرت بعض ذكرت بعض نسائه كنيسة ساشا مات النبي سوء بتوتا يجلز وتتوج رأينها سنك جنت بأرض الحبشة أقصى إثيوبيا yuqalu laha mariyatu sunanta mariya kaga kiristoci sun saba ko yanzu a Najeriya kana gani akwai Fatima coci kaza coci akwai Fatima kuma coci Fatima coci mariyatu coci ha wa kanat ummu salama ummu salama da ummu habiba radiyallahu anhuma atata ardal habasha sun je ƙasar habasha fa zakarata min husniha sun ka ambaci kyawunta wa tasawiraha fiha da surar da a ciki ka san mutum kamar waɗancan masu zata anwatsi masu zata anwatsi ai kyawun wurin ne sun ka gani ka san in ka je ka iske dan bori da dan ɗakin nan nashi ya sa ƙasa mai kyau ya kawo takardu ya ya baza ya kawo ƴan gahiyoyi ya soka sai abin ya baka shawa ka gane ko ga tsafta ga turare kuma an zo an barbada to shi ne wannan farafa ra'asahu sai ya ɗaukaka kansa annabi duk da yana cikin rashin lafiya fa kala ce ula'ika waɗannan mutanen idan ma tafihim ar-rajul salih idan mutumin kwarai ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina kabarin sai su aza masallaci thumma sawwaru fihi tilka sura sai su sawara wannan sura sai su suranta shi ulaika shirarul khalqi inda Allah wadannan su ne a shararan mutane wurin Allah tabaraka wa ta'ala aga duk mutanen da suke binne mutane a masallaci shirarul khalqi wannan hanya ta sufa ta ta kirista sufa sun ɗauko ta yi wani shehi in yi mutu za ga a masallaci ake binne shi a shirarun halk a shirarun halitta kenan babu wani a shirarun halitta wanda zai zai azama Allah kishiya shin wanda a raye ma bai iya amfanin komi balantana a mace babu man yadkhulul qabr man yadkhulul qabr al mar'a man yadkhulu qabr al mar'a wanda zai shiga kabarin mace قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليه بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن انس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله مهلرتي ديار منزا الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر منزا الله yana zaune akan kabari fara'aitu ainihi tadma'ani niga idanu annabi suna zuba hawaye da ummu kulthum da zainab wace ce ta rigar mutuwa Uthman radiyallahu anhu da anka aura mai ƴaƴan manzo Allah wace an ka riga aura mai Zainab a'a babu ruqayya cikin su Zainab Zainab ita ta yi rishin lafiya dogon rishin lafiya wadda da ta rasu manzo Allah alaihi salatu wassalam fa qala sai ce hal fikum min ahadin lam yuqarif al-layla akwai wanda cikinku bai aikata laifi ba jiya da dare don mi akan al'iktirafu huwa azam falyaqtarifu ma hum muqtarifu amma nan ana nufin jima'i faƙala abu talha abu talha ce ana yanzu in kace haka na aiza ce kai malam musa hal fikum mallami qarifin laila ala sa'ad ya sa abin da yi lillahi inda ba haka ba daga hannunka nuridu man lam yuqarif al-layla ya salafi hal fiikum man lam yuqarif al-layla kaga in kai in ka je jana'izan mace ka faɗi hakan nan ai sai an ce wanga malamin mara kunya ne dan tono asiri to wagga mas'ala kwata-kwata littafan fiqh babu wanda ya dauko ta kwata-kwata ba wanda ya dauko ta cikin littafan fiqh in dai ba nan ba bukhari ba akan cewa wanda zai shiga da mace a cikin kabari wanda lam yuqarif an farota wanda man lam yuqarif al-laila wanda bai yi noma ba je da daddare aha to haka ba salafi abu dalha yace ya rasulullahi gani قال سيتي فانزل في قبرها كسبك قبرنتا فنزل في قبرها فقبرها sai shiga cikin kabarin sai yayi mata kabari to shi Uthman fa ba shine mijinta ba ko bai nan yanzu wani zai yi mamaki ya ce to Uthman ai matar shi ce kuma ba ta da lafiya ya an kai baiwa gare kuma ita wa baiwa Allah ta jima ba ta da lafiya kuma shi Uthman ya sadu da baiwar shi ajiya da ai shine aula ya shigar da ita kabari to amma rashin lafiya ne wanda ya dade gare ta kuma ba a tsammani za ta mutu ba kuma je shi yana da baiwa karafa Abu Dalha sa'an shi ya abun to kaga a hanyar a halin yanzu ma nafsu shi ko yanzu ga mallam yuqariful layla huwa alladhi yaqbaru al-mar'a amma idan ka zo da wannan matsala yanzu mutane za su ce ka zo da wata sabuwar matsala kuma wanga abu tona ma mutane asiri ne ba haka ba sai kala ibn mubarak kala fulai urahu ya'ni az-zamba ina ganin yana nufin laifi kala abu abdullah li yaqtarifu ma hum muqtarifun al yaktasibu ma hum muktasibun باب الصلاة على الشهيد صلى أكن وند يموت الشهادة ورنياج قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يعظم يجم يجمع بين الرجلين yana hada tsakanin mutane guda biyu min qatala uhudin wadanda anka kashe wurin yakin uhud fi thawbin wahid a tufa daya thumma yaqulu sai yace ayyuhum aktharu akhdan lilqur'an wane ne yafi har da alqur'ani cikin su fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu idan anka nuna mai shi sai ya gabatar da shi fil lahadi shi zai fara gabatar da shi cikin lahad kabari kenan وقال yace ana shahidun ala haula yawm alqiyama ni zan yi shaidu akan waɗanga mutane ranar alqiyama wa amara bi dafnihi fi dima'im yace ku binne su a cikin jinanan su walam yughassalu walam yusalla alai imam al-bukhari kuma yace babu as-salatu ala shahidi to amma kuma walam yughassalu walam yusalla alai bari mu ji hadisi na biyu wa hadathani abdullah bin yusuf قال حدثنا الليث حدثني يزيد بن ابي حبيب أنا أبي الخير أنا عقبة بن عامر أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يا فيت وترانا فصلى على أهل أهد يي صلى ga mutanen Uhud salatahu alal mayyit irin sallar da ake mamamaci summan sarafa ila al minbari sai juya akan minbari fa kala yace inni faratul lakum ni zan riganye ku wa ana shahidun alaikum kuma ni mai shaidu ne akan ku wa inni wallahi la anzuru ila hawdil ana yace a yanzu ina kallon tabkina wa inni uutitu al mafatih khaza'in al ard an bani mabudayyan taskokin kasa aw mafatih al ard ko mabudayyi wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di wallahi ma akhafu alaykum ba abinda nake jin tsoro bayan ku ba na tsoro bayan ku an tushriku ba'di ku zan mushrikai walakin akhafu alaykum an tanafasu fiha annabi ya san za a samu shirkai amma ya ce abin da nake jin tsoro gare ku ku yi kwaɗan duniya domin kun in kwaɗan duniya ya shiga kuma hallaka ita ma ta zo amma shirka Allah bai lamunci a ce babu shirkai cikin mu kamar yadda Allah bai yarda ba a ce babu wanda bai kashe wani cikin mu annabi ya roƙa akan cewa mu zamo wasu mu ba su kashe wasu Allah bai bashi ba to ga hadisin mu da ya gabata na walam yusallu alaihim walam yughassalu ga hadisin kuma qatla uhud ma wajhul jam'i bainahuma ya za mu jama'a su wanga annabi ya zo akan mutanen uhud ya yi musalla irin sallar gawa can kuma shahidi lam yusalla alaihi wa lam yughassalu ya za mu jama'a hadisan shuhada Uhud ai ba ka wannan ba ma wanda almabatun wanda ya mutu cikin ciwon ciki ko kuma gini ya fado ma ko kuma ruwa shahada ce amma ba fil ma'arak ba ai shahidul mu'tarak wanda ya mutu a fagen fama shi kadai ne wanda ba ai ma wanka ba ai ma sallah to waɗanga ƴan Uhudu ina son ka mutu yakin baka san yakin Uhud ba baka san mutane 70 ba da an ka kashe daga cikin su akwai Hamza to ai an ce annabi ya je yayi musalla irin sallar gawa to kuma an ce shahidi ba ai mai wanka ba ai mai sallah ai su ma da sun ka mutu ba ai musu wanka ba ai musu sallah ba amma kuma daga nan kuma daga baya ya je yayi musu sallah to shi yasa muke son mu ga wajahun jam'i cikin wannan hadisi shi ne waje jam'i ai duk ma'araka sun ka mutu ai dama babu wani shahidi wanda ba a mai wanka ba a mai sallah sai wanda ya mutu wurin yaki ai a shuhada a kathirun al-mabatsun al-gharik al-harik sahibul hadam sahibu kaza zatul jamb mar'a tamutu fi nifasiha duka shuhada wa shuhada kathirun من مات على فعل الخير من مات وهو قارئ من مات وهو يصلي من مات وهو ساجد من مات كذا من مات وهو صائم دكان شهداء لا wannan an wuce wannan mas'ala wannan kowa ya sani in wurin sallah ne a gusatar da su gaban liman in kabari ne kuma a gusatar da su gaban alqibla ba shi muke magana ba sallah akan shahidul ladhi mata mu'tarak annabi ya ce ba a yi ma shahidi sallah ba a wanke shi gashi kuma ya je wurin mutanen Uhud ya yi musu sallah kamar sallar gawa waje hujja masa hal jama'a mm mm kaji magana wasu malamai sun ɗauki cewa khususiya ce ga annabi wasu malamai sun kace a'a wannan addu'a ce yayi irin addu'an da ake ma mamaci shine mahallin sha ba wai sallah ya kabbarta yayi ba a'a addu'a dai Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihim wa akrim nuzlahu shine sai sun kace ka salatul mayyit dai inda yace yayi sallah gare shi bai ce kamar sallar mamaci ba da muna gane da cewa addu'a yi to amma abin da ya ƙara shigar duk cewa kamar ta mamaci to duk da hakan nan addu'a ce wasu kuma sun kace khususiyya ne ga annabi akwai qaulul thalith wanda zakarahu hafiz fil fatih qaulul thalith shine yace ah a lokacin da sun ka mutu ba a yi musalla amma wani lokaci in an zo kuma ana iya ba'adal mudda ai musalla ko kuma sun ka ce a'a kuma wannan khususiyya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kaga arba'ata aqwal arba'ata aqwal addu'a ce wato khususiyya ce ta annabi bayan wani lokaci sai kuma na hudu akan cewa akwai waɗanda sun ka tafi akan cewa jawaz kuma ya halitta bayan wani lokaci ya halitta ayi musu sallah babu illa akan wannan to shi da abu a ce khasun da bin nabi yahtaju ila dalil mu dai dauke shi mafi ingancin magana duk lokacin da kace abu khasun bin nabi to sai a ce atina dalil kuma babu wani dalili nan wanda zai nuna haka addu'a ce annabi ya musu addu'a irin sallar gawa shikenan kaga ka fita da cikin wannan babun dafanar rajulaini wa thalatha fil qabr abinna mutum biyu ko uku cikin kabari قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب أنا عبد الرحمن بن كعب بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد yana haɗa tsakanin mutane guda biyu ko abin da ya fi hakan nan cikin waɗanda an ka kashe a wurin yakin uhud babu mallam yara ghasalar shuhada kaga wanda bai ga cewa za a wanke wanda ya shahada kuma duk wanda an kace ba a wanka mai to ba a koyi mai sallah man lam yughsilhu wa la yusalla duk wanda dan ita wanka wanka yana bin sallah ko sallah tana bin wanka duk wanda an kace ba a yi mai wanka to ba a yi mai sallah kaga yanzu in kafiri ya mutu ya za ka tsaya kai mai wanka balantana ka ce za ka yi mai sallah wanda za a yi ma sallah wanda yake wanda za a yi ma wanka mutumin kirki قال حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ادفنوهم في دمائهم وبني سكين جنانينسو يعني يوم أحد رانا أحد كينان ولم يغسلهم بيوانكي سبا أكا أنك بالنسو قال باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية an za mu tashi insha Allah azza